bismillahir rahmanir rahim tafsir jalalaini ko tare da sahih jalalaini wanda an yi tahqiqin asarikin shi wanda muke tafiya da shi aya ta 74 ko shafi na 11 Allah subhanahu wataala ce thumma qasat qulubukum sai zukatanku suka kekeshe yahudawa kina ayyuhal yahudiya ku yahudawa salu salubat sun kekeshe an gane ko an qabulil haqqi daga karbar gaskiya min ba'da dalika bayan wannan al-mazkur abinda an ka ambata min ihya'il qatil na rayar da matacce wa ma qablahu min al-ayati abinda Allah ya ambata na ayoyi daban-daban ina fata mun ji kinan nan min ba'da dalika bayan haka yana yiwa a maida shi zuwa ga kissa ta kashe matacce rayar da matacce ko kuma a maida shi min ba'da dalika bayan dukkan ayoyin da Allah ya nuna muku tun daga an kace ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum an gane ko kina zai mutum isharar shin ishara ce zuwa ga mafil qissa aw ko mafil qissa wa ma qablaha domin marji'u ad-damir shi daga cikin asbab ikhtilaf al-mufassiri an gane ko to waɗannan fahiyya kal hijara zukatan da naku suna kamar hijara duwatsu fil qaswati wajen kekeshewa aw ashaddu qaswa ko ko sun fi duwatsu kekeshewa kenan ashaddu qaswatan minha an gane ko to nan sai mun yi hattara au wace irin auta domin na an ce sun kekeshe sun zan tamkar duwatsu koko to Allah yana shakka to auta na ɗaukar ma'anoni daban-daban auta na ɗaukowa bi ma'ana bal waɗansu malamai sun kace nan au bi ma'ana bal bal a shaddu kasuwa a a zukatanku sun fi sun fi duk wato duwatsu kekeshewa kenan bal sun mafi abin ga duwatsu kekeshewa mun fahimta ko wadda sun ka ce auna littarwi'i nau'i nau'i take nufi sun makasat kulubukum min ba'di dalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kenan akwai wani nau'i yana tamkar duwatsu wajen kekeshewa wani nau'in kuma yafi zukata kekeshewa kenan naw'at bainal qulub bain ahwaliha ko ko a farkon kekeshewa sun fara da kekeshewa har suka kai tamkar dutsi daga baya kuma suka wuce wannan lokaci mun fahimta ko sai ka yi hattara ka kuma cikin littafin tafsiri kaga musamman littafin tafsirin da suke magana kan ma'ana haruffa da suke kula da lugha kamar al-bahrul muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi kamar ad-durrul masul fi ulum al-kitab al-maknun na Sheikh As-Sabil al-Halabi an gane ko da sauransu da kuma i'rab al-Qur'an al-Karim wa sarfu yace to wa inna min al-hijarati daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhul anhar akwai wanda ruwa ko koramu suke bubbuga daga gare shi kaga ya tsage kenan wa inna min halaga cikin lama ya shaqqaqu yace fihi idghamu ta'if fil asli fi shin kenan akwai idghamu da an kai na ta'un fi asli fi shin an gane ko sun dan kakkara bayani inda kaga an sami shi alama kenan kenan su ne suka sa wannan abin an gane ko kina asalin shi ya tashaqqaqu sai an ka ce ya shakkaku an gane ko ya ta shakkaku ne wa yau ma ta shakkaku sama'u bil gamami wa nuzilar mala'ikar tanzila to wannan wanda yake tsagewa fa ya kuntu min hulma ruwa su da fitowa daga gare shi wa inna min ha daga cikin duwatsun tabbas duwatsun tabbas akwai lama ya habitu akwai wanda ke fadowa yanzu min uluwin ila suflin wanda ke gangarowa daga sama zuwa ƙasa min khashyatillahi amma saboda tsoron Allah wa qulubukum ku ahli kitabi zukatanku la tata'assaru ba sa ba sa tasirantuwa wala talinu zukatanku ba sa yin laushi ko tafshi ko karaya wala takhsha'ukum ba sa kankan da kai da Allah kuma Allah Allah bai kasance ba bai ghafil mai rabkana amma ta'malun ga abin da suke kuke aikatawa wa inna ma yu'akhirukum Allah yana muku jinkiri li waqtikum har zuwa ga lokacin ku na kama ku ko na mutuwa wa fi qira'atin bit tahtaniyya akwai qira'a bit tahtaniyya ya an ce tahta shine kasa tahtariya wadda an kai ma wasali kasa kenan bi ghafilin amma ya'maluna shine wa fihi iltifatun anil khitab ya an ce wato amma ta'malun ana magana ne da ahlul kitab to tahtariya amma ya'maluna qira'a ce ta ibnu kathir shike karanta wa Allahu bi ghafilin amma ya'malun to in an karanta da qira'a da tace amma ya'maluna to an yi iltifat kamar an juya ne min al khitabi liltifa al khitab domin an ce sun makasat ƙulubukun kaga ana magana da su suna nan ya an ka ce wa Allah bi ghafilin amma ta'maluna antum amma ka ce amma ya amaru na tofihi iltifat kamar an juya magana ne Allah bai kasance mai rabkana ba ga abin da suke aikatawa kamar ana magana ne da mu'minai an gane ko babi ne mai fadi na iltifat kin nan min al-ghaiba ila al-khitab kuma in ka ji an ce at-tahtaniyya saboda ta'un saboda ya'un digon ta guda biyu ina suke kasa tahta in an ce fawqaniyya ta'un digon ta guda biyu ina suke sama fawqaniyya kin in an ka ce al-ghaibati uslubul ghaiba wanda baya nan sai a ce to ya amalu na ake nufi ko ya amala ni an gane ko in an ce uslubul khitab ko uslubul hudur wanda yake nan to ta amalu na ake nufi domin kamar ana magana da shi yana kai hatta da cikin tafsiri zaka iya ganin irin wannan yana da yawa kwarai da gaske kuma babi ne mai fadi kana iya yin al-iltifat uslubul iltifat asbabuhu wa anwa'uhu da kuma balaghatuhu kai bincike mai yawa cikin qur'ani Allah subhanahu wata'ala ce a fatata ma'una yanzu kuna kwaɗayi ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai an yu'minu lakum su yi imani da kuma ana su gaskata ku domin an ce amana bihi ya yi imani shi an ce amana lahu ya gaskata shi ko ba haka dan bane wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ko ba haka ba an yu'minu lakum su yi imani da ku al yahudu ay yahudawa ko ba haka ba wa qad kana fariqun minhum akwai wata jama'a daga cikin su yasma'una eh ta'ifatun kinan fariqun ta'ifa wata jama'a minhum daga cikin su sun ka ƙara hum masu sahihu jalalin hum ahbar su ne malamansu ya sma'una kalam Allah suna jin maganar Allah fit taura ce a cikin attaura sun mai harrifu na sannan su juya shi asalin harrafa shi ne juyar da abu asalin alharfu shi ne annahiya sashi ɓangare wa minan nasi man ya abudullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi to an ce harrafa kinan ga lafazi inda shike ma'ana kuma ta yana an juyar da ita amma yana ta bangare kinan daga nan aka samu shi ko ba ka ba kuma babi ne mai fadi tahriful kitab yadda an ka harrafa littafi wani lokacin a canza lafazin wani lokacin a cire lafazin wani lokacin a canza ma'anar ai fasar da bata dace ba Allah ce to min ba'di ma aqaluhu bayan sun hankalta ba magana Allah fahimuhu sun gane ta wa hum ya'lamun alhali suna da sanin cewa annahum muftarun su ƙarya suke ko ba haka ba to ina ganin ba muna iya bari baki nan saboda ayat da za ta zo tana da alaka da eh mu kai karshen wannan bayani sai mu tsaya saboda ayoyin da za su zo suna da alaka da wadancan wal hamzatu lil inkar al hamza ta tambaya lil inkar don musu an gane ko ai la tatma'u fi imani kab ku yi kwadayi cikin imanin su masu ta hakikin wani littafi suka ƙara wannan fi imanin din asalin ta kenan la tatma'u sai an ka ƙara fi imanin don ka gane abin da ake so a ci kab ku yi kwadayin imanin su falahum sabiqatun bil kufr suna da gabaci na kafirci iyayen su sun kafirce to su ma gurabun iyayen su ne suke bi ko ba haka nan bane galibi idan mutum yana da munayen magabata in ba Allah ya tsamo shi wata ya ce zai koyi da su ko ba haka ba duk masu sun kafirci cewa inna wajadna aba'ana كذلك يفعلون كنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون الله يجوك غالبو مهتدون abinda za mu kara a ƙarƙashin wannan aya ko in ce waɗannan ayoyi da ya ce sun makasar kulubukum almunasaba tsakaninta da ayoyin da sun ka gabata bayan duk waɗannan ayoyin da sun ka gabata to sun makasar kulubukum ina ba za an fahimci duk waɗannan ayoyin da kuka gani amma ƙarshe sun maƙasat ƙulubuku sai zukatanku sun ka ƙeƙeshi ko ahalin kitabi ƙasat kuma asirin shi ƙasawat ne an shafi ni wawun ƙasa ya su ƙasawatan min ba da zalika ta hiyar kan hijarati au ashaddu kasuwa ita au mun yi bayaninta sai ka koma cikin littafai nan me yasa aka da dutse ya kamata da dutse da karfi wane ne fi karfi to me yasa qur'ani bai sifanta zukata ba da karfi sai sifanta su da dutse eh ah a to wani fi karfi ke wani karfi dushi ya yi ya yi karfi karfi ta kun jiya ta tasu ala ayyati hal karfe akwai matakin da yake kai ya zama to zai fi ni zai fi dutsi karfi amma fil asli karfe dutsi ya fi karfe karfi tunda in muka duba yanzu ana yin na'urori irin dankar wanda ke fasa ke fasa dutsi in ka kai zuwa kasar saudiya za ga ana amfani da su wajen fasa duwatsu da sauran kasashe ko ba haka ba kuma ana amfani da nakiya bama ba mai karfe ne waɗanda ake tada duwatsu ko ba haka nan bane to amma wannan ana amfani da su ne ta wata kamiyya amma al'aslu dutsi ya fi dutsi ya fi karfi da an sa karfe cikin wuta mai yake yi narkewa amma dutsi ba akwai yayin narke ba karamar wuta ce ba irin wutar volcan ita ce take inarkar da dutsi mun bai wannan shi yasa Allah ya zabi dutsi ya zama tobi makamashin wutar jahannama wa qudu hannas wal hijara amma kai Allah wanda zai ce to ai walahum maqami'u min hadid akwai kulki na wuta ko ba ka nan bane to duk da yake a hankalce dai kulki abu ne wanda za a buga amma shi makamashin ai shine da ba da sinadarin wutar ta asali kuma dan adam eh eh eh wai abinda ake nufi dai ai yayi aiki an gani eh dutse ya fi karfi amma kama akwai wani adadi wanda shi karfin yana iya fasa dutse ina ba ta mafice to amma eh ba ba dutse ya yi busha kuma ya fi karfi ya fi karfi saboda idan an ka ɗauko dutsen an ka ɗora ma wannan abin gaba ɗaya zai rumbuce an gane ko?
a misali karhe idan ma aka yi gina aka sa shi zai iya lalace amma duki duki bai lalacewa yanzu an ka sa karfe cikin ƙasa ai sai shi narke koma ƙasa shi ma an gane ko almuhimmu da dutse ya fi karfi yanzu in ka ɗauko karfe ƙasa cikin wuta cikin minti talatin zai ga yanar ki amma in ka ɗauko dutse sai shi kwanaki cikin wuta shi yasa Allah da ya tashi siffanta sabka alƙur'ani da karfin sabka alkur'ani bai sifanta ba da karfe sai sifanta shi da mi lau anzalna hadha alqur'ana mi ala jabal saboda nuna maka abinda an da karfi shauki shi kuma da ya tashi ahmad shauki wannan sha'ir da kasan misra da ya tashi sifanta karfe da wato zuciya da karfi sai sifanta ta da karfi shi sai aka ce nashi tashbihi mai wato bai kai ba cewa yi walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamalar azaba walau khuliqat qulubun min hadidin zuciyar da yake dauke da ita da an halicci zuciya da karfe to ba za ta iya dauka azaba ba irin yadda zuciyar shi take dauka azaba kaga wannan yayi tashbihi ko ba ka da bani to amma shi qur'ani cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabal dutse to na qur'ani shine gaba qasidat eh a cikin mutane ya yi magana ne da irin abin da mutane suke eh kumban da ma wannan dai shi kamar yayi nashi ijtihadi ne an gane ko yayi nashi ijtihadi ne kamar karfi an san yana da karfi amma wanda ya sifanta da dutsi yafi wanda ya sifanta da mi da karfi amma shi ba kuskure yayi ba mun fahimta ko to shikenan nan mun samu duwatsu Allah ya ce wa inna minha lama ya habitu min khashyatillah mas'ala ta aqida ashe dutsi yana fahimta daga Allah aqida ta ahli sunna wanda ke cewa dutsi in Allah masa umurni kawai ko ko wasu abubuwa da ake kira aljamadat in Allah ya musu umurni ba sa fahimta wannan kuskure ne a suna fahimta daga Allah kai ne ba su fahimta daga gare ka sai in Allah ya so amma kasa tana magana yawma idhin tuhaddithu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum وقالوا لجلودهم لما شهدتم قالوا انتقد الله الذي انتقد كل شيء عشان الله يسوسي magana magana da su haka zancen ka ce a wannan khitabul kauni ne ko tahwil tafsir wannan bai zo cikin aqida ahli sunna ba a ce tsuntsaye ba sa magana wai ga ba sa magana dabbobi ba sa magana Allah ya ce ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا, يا أيها الناس ulimna mantiqat tayyib shi sun sai da ake magana amma mu'tazila su zo ne su aqida su su ce a'a ba su magana kawai dai khitabu ne na ishara ko menene ba ba haka ba daga nan sai tura su samu sa'a su ce kun ji a cikin qur'ani akwai tasuniya an ce wai ana magana da dabba kenan wannan tasuniya ce kaga daga nan su ya da irin wadannan aqidu don aka da ta alqur'ani Allah kai mana sai to sannan nan kuma afatatma'una an yu'minu lakum nan gharad ne me ya alaka wannan aya da ayoyin sun ka gabata an yi magana kan ni'imomin da an kai ma yahudawa an nuna bijire wasu ko ba ka nan bane to nan sai an kai intiqali an ka dawo ana magana da masu imani kamar ana son ayi komantar ne ma'ana ku ku kalli halin su ku masu imani ku dibi yadda suke mu'amala da annabawan da suka gabace su wato annabawan da suka gabace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin kuma annabawan nasu ne cikin kabila su ne cikin yaren su ne kun gane ko ga irin ni'imar da Allah ya musu ga irin ayoyin da Allah ya ba su suka bijire to ku afata da mahuna an yi nuna ku kuke sa tsammanin su imani da ku ma'ana su gaskata ku wa kad kana fariqun minhum nan fariqun sai mun yi hattara fariq yace bai ce dukkan su ba mun gane ko yana daga cikin mushkilar da muke fama da ita musamman cikin al-khitabu da'wi in kana magana kan mutane wadanda baka so sai kai musu bugun goro duk na fata an fice ko ba karan bane a mun gane ko ko kuma mutumin da baka so sai kace bai taba yin alkhairi ba ba haka ake rayuwa an gane ko ko duk kabila kaza ko duk kungiya kaza ko duk yan yare kaza ko duk kaza wadannan duk ba manhaji bane na alkur'ani mutane da suka fi kowa adawa da Allah sune mushrikai da yahudawa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku dan duk mai yanda fi tsananin adawa da mu'mine na adawa ne da wa da Allah amma in Allah tashi magayani kan yahuda sai shi musu adalci na ba za mu fice da mushrikai wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami ammi an ta'tadu su kuma yahudawa laisu sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana alladhi hum yasjudun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun wa inna minhum la fariqan minhum bai ce dukkan su ba la fariqan yalwuna alsinatuhum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa hum min al kitabi an gane ko min ahli kitabi man in ta'amalu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amalu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im to kaga wannan shine al'adlul qur'an amma mu ba mu da wannan in dai baka son mutum to bai taba alkhairi ba in kuma kana son mutum duk abin da ya daidai na kaga ya san kamar wani annabi annabi wani mala'iki mala'iki an gane ko sannan kuma gashi alqur'ani ya magana kan yahudawa da mushrikai ko kuma in zaka magana kan wadansu mutane ba dukkan su ba tunda tana yawa akwai wanda ba su yarda da wannan ra'ayin ba amma duk ka doka ka azabu su mun fahimci wannan kuma ko da mutum kafiri ne in ya faɗi gaskiya to gaskiya ce don in ka ce ga ƙarya ce yake yi to kenan ba gaskiya kake bi ba kai in musulmi ya karya kace gaskiya ce kenan ba ba addini kake bi ba kenan musulmin da kake bi tunda mutum idan ya hode karya to me tace ita karya ce a ko ko ta zan gaskiya don shi musulmi ya fadi ta to irin wannan ne ba mu da sai dai Allah ya kyauta ko kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah nan kaga an tabbatar da sifa ta magana Allah Allah yana magana matasha ko ba ka nan bane don haka cewa Allah baya magana kiran kamar da Allah kurma Allah kai mu da sani ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه نم موضوعي لنا القرآن تحريف da an kai ma ayoyin attaura da injila irin yadda qur'ani ya bayane su da irin yadda malaman musulunci su kuma suke da nasu shi qur'anin attaura da injila halafun za an canza ko ba haka ba kuma an canza ma'ana ko ba karan bane to shi qur'ani sai Allah ya tsare lafazin sa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to ma'ana kuma to ita ma Allah ya tsare ta amma ita ana kokarin a canza ta shi yasa qur'ani da an cire harafi guda za a gane amma kuma ma'anonin yanzu masu mummuna aƙida da masu kwaɗai duk suna ta kokarin canza su ko ba haka nan bane sai malamai wanda za su tsaye su bayyana abin da Allah ya ci to kuɗin kayan miya bala'i na wallahi bala'i na suke sawa aikuna da da aya a ce haram na ce a a kai makaruhi na to kaga nan ya kamata mu yi bincike kan wannan kalma ta at-tahrif yadda ake kokarin kamar yahudawa ya sun kai sun ka baddal littafi na Allah at-taura kenan injila ya suka yi sannan a waƙe inda muke ci su ko musulmi ba su iya canza kalmomin alkur'ani amma kuma suna ƙoƙarin wasu su canza mi ma'ana ta alkur'ani cikin aƙida da cikin ahkam bincike ne mai yawa cikin at-tahrim ina ganin su ne ayi ayoyin da muka ɗauka ko eh ya kamata mu dakanta wanda muka faɗa da wani turi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته